أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك ولقاته لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشوك اهدرنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتلنا بالظفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما saurare masu daraja masu albarka ina yi mana sallama ta addinin musulunci da godewa Allah subhanahu wataala da ya saki dawo da mu wannan lokaci mai tarin alkhairi da albarka da muke neman ilimi a cikinsa lokaci rayi kenan daga cikin lokutanmu lokaci ne albarka kenan cikin lokutanmu lokacin da za mu samu karuwa a cikin sha'aninmu na addini da ibada da muke gudanarwa ta yau da kullum da ma Allah ya mana ya kawo mu duniya ne domin mu bauta masa muna yau masu sauraro godiya akan bibiyan wannan filin mai albarka da suke yi kamar dai yadda aka sani ba a manta ba muna karanta littafin nan da ake kira fawaidul minani li muhammadi kani wato su'alun wa jawabun ala kitabil akhdari wato tambaya da amsa akan littafi na akhdari wanda shi wannan bawan Allah Muhammad Muhammad ibn Qani bin Ali ya wallafa ma'ana yayi wa littafin tsari na tambaya da amsa kamar yadda aka sani mun ɗebo wannan littafi da kan muqaddima mu riga da har mun shigo abin da ya shafi shanin ibada ba a ibada sai da tsarki to tsarkin nan yana da wato matakai daban-daban malam ya fara mana da matakin farko na ainihin tsarki wato abin da ya shafi daman tsarki iri biyu ne akwai tsarkin kari akwai tsarkin dauda to an fara mana da abin da ya shafi wato tsarki na dauda din akai mana babin najasa sannan kuma aka zo aka sake yi mana babi aka dawo kuma kan abin da ya shafi tsarki na kai nan kuma aka zo aka yi mana babin alwala yanzu kuma za mu shiga babin wanka su duka suna bangaren ainihin abin da ya shafi tsarki ne na kai alwala tsarki ne wanka ma duka dai tsarki ne kaga kenan har yanzu ana kan babin tsarki karkashin sa ne ake samun fasula daban-daban an yi maganan najasa an yi maganan alwala an gama da maganan alwala a cikin karatunmu da ya gabata yanzu kuma za mu shiga maganan wanka malam ya yi mana fasali da yake cewa fasalin fi bayani mujibatil ghusli fasali a cikin bayanin abubuwa da suke wajabta wa musulmi yayi wanka akwai wasu abubuwa idan sun faru dole ne musulmi yayi wanka da faruwarsu su'al tambaya malam yace mal ashiya'u allati yajibu minha al-ghuslu wadanne abubuwa ne wanka yake wajaba daga gare su mana waɗanne abubuwa ne idan suka faru mutum dole sai yayi wanka mal ashiya'u allati yajibu minha al-ghusl waɗanne abubuwa ne suke wajabta wanka jawab amsa yace yajibu al-ghusl min salatati ashiya'in wanka yana wajaba daga abubuwa guda uku in abubuwa guda uku suka faru to lallai wanka ya zama wajibi wajibi ne kuma ayi wanka na farko dai al-janabatu janaba na biyu wal haidu da haila na uku wan nifasu da biki to anan wannan dai malam ya faɗi guda uku amma malamai suna ƙara su zuwa guda hudu ko guda biyar duk da shi ɗayan wato sun ainihin gafiyance sukan haɗa su biyu ne a cikin guda ɗaya amma wani lokaci kuma akan ainihin raba su ma'ana ame da kowanne daban-daban wannan dai abubuwa guda uku su malam ya fara da su wato janaba wanda yana shafan maza da mata duka sai haila wanda ya shafi mata ne zalla sai jinin biki ana jinin haihuwa kenan in ya yanke nan ma ya shafi mata ne to malamai suna karawa da wato wankan shiga addinin musulunci saboda abin da ya faru na ainihin wato sumamatul hanafi wani sahabi da ya zo ya musulunta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci shi wanka kuma har yi wanka ya zo yana fila raka a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna jin dadin haka yake cewa kai laqad hasuna islamu akhikum haƙiƙa musuluncin dan uwanku nan yayi kyau ana ya musulunta yayi kuma abin da ya dace a ce musulmi yayi shine yayi wanka na shiga addinin musulunci to haka mai kawaidi ma ya ka mana wannan wankan shi yasa shi a gun mai kawaidi ba nan ne akdari ba sai ce wanka kashi hudu ne ma'ana wankan janaba wankan yankewan jinin haila wankan yankewan jinin haihuwa da kuma musuluntan kafiri to amma ko wani wanka da ake ƙara raba shi da wannan ma'ana shine wato wankan gawa gawa idan Allah ya karbi ran musulmi ya koma ga Allah kuma wanda ya zama ba a togace shi cikin waɗanda za a yi wa wanka ba to lallai malamai sun tafi cewa lallai wankansa wajibi ne saboda hadisin nan na abin da ya faru na ummu atiya matar wato ƙyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta rasu na Zainabu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da umurnin a wanke ta to wannan ba da umurni da a wanke ta malamai suka gano shi a sai lalle wanke gawa ma wajibi ne to anan a an yi ta ƙarin bayani cewa da ke shine wannan littafi akhdari bai samu ya ƙarisa littafin ba har ya koma ga Allah to amma an so wato a tambaye shi menene ya sa yi shiru akan waɗannan wanka guda biyu bai ainihin ambace su ba to malamai sun yi ta fushin baki wasu malamai suka ce ai malam ya yi shiru ne bai kawo wankan shiga musulunci ba bai kawo wato wankan gawa ba saboda ya dunkule su duka a cikin na farkon nan wato shi ne janaba ko da shi kafiri idan ya shigo addinin musulunci wankan da zai yi ai wankan janaba zai yi lokacin da yake kafiri janabobi da yawa sun same shi bai wanka ba da haka ran da ya shigo musulunci sai wankan janaba sannan a haka nan wato wankan gawa shi kuma malam ya shiru bai kawo shi ba saboda shi ba yana wajaba ne akan kowa ba akwai shahidai shahidul ma'araka wato shahidi da ya rasu a fagen daga da yaki wannan kaga an ɗauke ba za a yi masa wanka ba ba za a yi masa sallah ba ba za a canja masa kaya ba da wannan kayan nasa za a yi nihin ji a binne shi to tunda akwai wanda aka togace aka ce ba za ma a yi musu wanka ba to sai malamai suka tafi cewa wankan bai zai zama wajibi ba sannan kuma akwai wanda in ya mutu wato akan shiga yanayin da ba za ma a iya samun damar a yi masa wankan ba misali wanda wuta ta kone shi kawai ya zama gawayi gaba ɗaya to ka gana sai dai allabe kawai aji abin ne ko kuma wanda ya zama wato biyu bisa uku na jikinsa babu to kaga shikenan ɗaya bisa ukun da aka samu ba sai an wanke shi ba kawai sai aje a ainihin binne shi to wannan yasa malam ya shiru bai kawo maganan wankan gawa ba bai kawo maganan wato shiga addinin musulunci ba to lallai dai Uh, wayannan guda uku ma da aka kawo wajibi ne mu tsaya mu fahimce su idan muka fahimce su za mu samu gyara cikin addinin mu kuma kullum kamar da muke tunatar da yan uwa wallahi matsala ta wankan nan fa mu sani matsala ce babba saboda mun san hadisin na Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda Imam Malik ma ya kawo cikin muwattsansa na kaburbura guda biyu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani yace kuma ana azabta masu wannan kabari din kuma yace ba kan wani babban abu ake azabta su akan sa ba amma ko babba ne sai ɗayan su ya kasance ba iya ƙarfin fitsari ba ɗaya kuma ya kasance yana yawo da gulma to kaga in dai hal alhadathul asghar ma'ana kari dan karami zai ja a azabta mutum a kabari to ina kuma ga wanda ya bar kari babba akan wannan gaba muna ƙara jan hankalin iyayenmu maza da mata gaba daya saboda kar a yi rashin adalci shi tarbiyyar kyamace malamai suka ce wato na mutum uku ne uwa mace din ita ce ta zoma na ƙarshe saboda isharar alkur'ani mai girma kan na maryamu ranar da suka ganta da da annabi isa alaihi salam sai suke cewa ya ukhta haruna ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kanat ummuki bagiyan ya ce yar uwar annabi haruna ma'ana suka faɗi wanta kenan sai suka kawo babanta ma kana abuki mura sauyi sai suka kawo babanta wa ma kana tsamuki bagiyar su malamin su gano ayyo a sai tarbiyyar kyamace dole sai mutum uku sun taru sai an samu babban wa a gida ya tsaya a samu mahaifi shi ma ya tsaya sannan uwa ta tsaya yana ɗaya daga cikin abin da yake gurɓata tarbiyyar ƴaƴanmu mata a yau mu maza ba mu yi matan adalci sai mu ce ai tarbiyya kan na uwa ne da haka sai mu ɗebo ita fa alayi a na uku ta zo amma sai mu ɗebo duka aikin babban wa da aikin uba duka sai mu ce ita za ta yi a matsayin ta ta mace mai rauni to lallai dai ita ma ba a ce ba za ta yi komi ba amma dai lallai wayannan bangarorin su san suna da guduma da za su bayar wato ko su yin ko itan su matsa wurin tinatar da ita ta yi da yawa za ka ga a cikin bukukuwa da tanade-tanaden aure da ake yi wa ‘yan mata, da ake yi wa samari ba musu tanadin irin wannan wankan. Da yawa za ka tare mata za ka ga in ka tambaye su kan yadda ake wankan janaba ba su sani ba. Gashi sun yi aure wasu kuma suna da niyyar za su yi auren duka ba a koya musu ba. To lallai wajibi ne iyaye su sani amanar addinin ƴaƴansu yana yana wuyansu kafin kowa. Sannan kuma har yanzu ina sake kira a ɗaya gabar da za a yi ta cewa ai mun kai su makaranta to lallai muna kira ga malaman islamiyya su ma dukkan abubuwa da ake yi wato a rika tunatar da yaran nan duk wasu ga ta kai munzalin da ya kamata ta san wankan janaba ya kamata ta san wankan jinin haila a yi mata tambayoyi a yi mata interview a gane ta sani ko bata sani ba in bata sani ba a sanar da ita saboda kar ya zama wato kamar yadda daman su iyaye in an je da yaro makarantar boko ba sa tsammani zai samu karatun addini a wurin in an kawo shi makarantar addini kuma suna tunanin komi da komi za a yi to da haka tunda sun dau amanar sun bayar to lalle malaman islamiyya su kuma su dage ko yaro bai iso babin ba in aka ga shekarunsa ya iso babin to a karantar da shi wannan babin kafin a sake koma a karantar da shi sauran babubuka wannan kenan sannan kuma akan wannan gaba muna ba masu sauraro hakuri da hadisin nan nan na ummu salmata radiyallahu ta'ala anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai hakuri shi wannan babin yana da dan nauyi wurin abubuwan da zaka ji ana faɗa akan su ake faɗa a ciki to amma na na ummu salma Allah ƙara mata yadda da ta zo ita ma abun ya shafi irin wannan babi din sai ta fara wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da wata muqaddima ta ce ya rasulullah inna Allah la yastahi min al-haq Allah fa baya jin kunyar gaskiya don haka yanzu za a yi maganan gaskiya ne to tun da za a yi maganan gaskiya to haƙura za a yi duk wata 'yar kunya-kunya sai a ajiye ta a gefe a zo a yi maganan gaskiya din saboda kar a zo ana karanta karatun ka ce kai wannan malamin ya cika batsa ko yana faɗan kalmomin da bai dace a ce an ji su daga bakin malami ba to karatu ne biyu haka kuma wannan ya faru tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita na ummu salma kamar yadda bukhari da muslim suka rawaito ta fi zo ta tambayi manzon Allah kuma da za ta yi tambayar ita ma kar a zarge ta cewa ya aka yi tana bar mace ta zo ta kuma tana faɗan batsa da haka ai hakuri ba batsa ba ne ana fidda karatu ne yadda ya bayyana kuma haka malamai suka rubuta shi a cikin littattafai don mu sani a warware mana a cire wato a a fede mana biri har wutsiya kaga shi yasa shanin wanka mutum kaga shi zai je boye wankan da kansa to ya kamata ya san wato me zai jawo wankan kuma ya kamata ya wankan mala yake cewa tunda abu uku ne mun ji abu uku ke jawo wankan janaba to kam aqsamul janabati mana abu uku yake jawo wanka addinin musulunci janaba da haila da biki to mu fara da janaban malam sai yace a fara da janaban kam aqsamul janabati janaba ta kasu kashi nawa jawab amsa fal janabatu ismani janaba ta kasu kashi biyu abu biyu in sun faru da namiji ko sun faru da mace to sai a ce janaba ta kama shi janaba ta kama ta mana wanka ya wajaba a kansa wanka ya wajaba a kanta malam yake ahaduhuma ɗayan su khurujul mani fitan mani bilazzatin da jin daɗi amma mu'tadatin irin wanda aka saba jin daɗi na sha'awar mace ya jawo wato maniyin mutum ya fita ko ita mace jin daɗi irin na sha'awar da take ma namiji maniyi fito a jikinta yawwa ba wai kawai wani jin daɗin da ba a saba ba ce amma amma albishir da kujeran makka ce wai maniyi fito to nan malamai suka ce wannan tsarki ake yi masa irin wannan zai zama na cuta ne ba wai maniyi ne wanda ya fito da daɗi irin daɗin da aka saba ji da shi ba kaga dai shi ma wannan hakan da ya faru wato mani ne ya fita amma ba da jin daɗin da aka saba ba saboda malamai sun yi magana suke cewa zafi da wahala yana fidda mani haka nan kuma wato daɗi ma yana fidda mani to da haka sharaɗin na wankan shi ne wanda ya fita ta hanyar daɗi amma daɗin da aka saba fi naumin a cikin bacci ne ma'ana ta hanyar mafarki aw ya qasatin ko kuma a fadake ne bi jima'in ta hanyar saduwa da mace aw ghairihi ko kuma wani sa ma'ana runguman ta ko ainihin tabo sasannin sha'awa da yake jikinta to da haka da zarar mani ya fita to wanka ya wajaba akan ainihin shi namiji in namiji ne mani ya fito masa ita ma mace da zarar mani ya fito mata to wanka ya wajaba ainihin akanta sannan bangare na biyu na janaba shine maghibul hasafati fil farji ma'ana maghibul hasafati boyuwar kan kaciyan da namiji fil farji a cikin farjin mace ko farjin wata dabba daga cikin dabbobi ko ma kowane irin farji ne inda kan kaciyan ya riga da ya shiga ma'ana loba ya taba loba to nan wanka ya wajaba a kansu ko da mani ya zo ko da mani bai zo ba to anan ne malamai suka tafi cewa sai kenan ma ana maganan fitan mani kan abin da zai faru ne a cikin bacci amma in dai har saduwa ce ta faru tsakanin mace da namiji ta san shi a matsayin namiji ya san ta a matsayin mace to dukansu a wannan lokaci din wato wanka ya kama su daga lokacin da ainihin kan kaciyan sai shiga cikin farjinta wanka ya kama su to wannan fa shine ainihin janaba kenan sannan ma lai sake cewa to ma hukmuhu in ra'a fi manamihi ka annahu yujami'u amma walam yakhruj minhu mani me hukuncin sa in ra'a fi manamihi idan ya gani a cikin baccin sa ka annahu yujami'u kamar yana saduwa da mace amma walam yakhruj minhu mani amma mani bai fito masa ba malai yace wa man ra'a fi manamihi wanda ya gani a cikin baccin sa ka annahu yujami'u kamar yana saduwa da mace amma walam yakhruj minhu mani amma mani bai fito masa ba ana gashi yana saduwa da mace amma kuma a mafarki to anan malai yake to saduwa da mace a mafarki ba daidai bane da saduwa da mace a yanayin da ba na mafarki ba yace wa man ra'a fi manamihi ka annahu yujami'u wanda ya gani a cikin baccinsa kamar yana saduwa da mace amma walam yakhruj minhu maniyun amma mani bai fita masa ba fala shi alaihi babu komai a kansa su'al tambaya malai yace to ma'ana tun da kaga ai mafarki ne da haka babu wanka a kansa tun da bai ga ruwan maniyi ba sannan kuma boyuwan kan kashiyarsa ma'ana hashafarsa bai zai jawo yayi wanka ba tun da a cikin ainihin bacci ne sannan sai malam ya sake tambaya yake cewa ma hukmuhu in wajada fi saubihi maniyan yabisan me hukuncinsa idan ya samu a jikin tufafinsa maniyi bushashe la yadri mata asabahu amma bai san lokacin da wannan mani ya same shi ba ana kawai ya gani ne a cikin tufarsa mani ya bushe bai san lokacin da wannan mani ya same shi ba mala yake cewa jawab amsa wa man wajada fi sawbihi maniyan yabisan wanda ya gani a jikin tufarsa mani bushe shi la yadri mata asabahu bai san lokacin da wannan mani ya same shi ba ya ruta salatu yi wanka yi wanka kawai ana mani nan dai ba daga jikin wani ya fito ba daga jikinsa ya fito da haka a wa adama salla ne da abin da ya sallata min akhiri naumatin na mahafihi daga ƙarshen bacci wanda yi a cikin wannan tufafi din ya tina ranan yaushe ne ya sa wannan tufafi din ya kwanta da shi bacci to daga wannan ranan da ya farka daga wannan baccin nasa a cikin wannan tufafin to dukkan salloli da yayi zai rama su to amma in dai sun kai sallan wuni daya ma'ana sallah guda biyar to zai yi sallar da ta zo yanzu in ya so sai ya ci gaba da rama wa'annan kuma wato a hankali har ya ainihin iso adadin sallolin da ake bin sa to wannan kaga malam ya kawo abu bayanai kenan guda biyu cewa abin da yake wajabta wanka ma'ana akwai janaba janaban nan kashi biyu ne fitan maniyi da kuma ainihin boyuwar kan kaciyan ɗa namiji ma'ana bagibul hashfa da haka sai ka kuma wato magibul hashafa din biyu ne akwai wanda zai ainihin wato kan azzakarin su zai buya cikin farjin mace amma a mafarki to shine yace to wannan in dai a mafarki ne kuma mani bai fito masa ba to wannan babu wanka a kansa amma idan ba a mafarki bane to nan kuma ko mani bai fito masa ba akwai wanka a kansa sannan wanda kuma ya ainihin gama ni a jikinsa ko da bai tuna yaushe ne wannan ainihin yayi wannan mafarkin ba to nan ma wanka ya wajaba a kansa saboda ya sani wannan maniyin nasa ne ba wani wani bane kuma zai mai da abin da ya sallata a ciki malamai suna kafa hujja da hadisi na sayyidina Umar radiyallahu anhu wata rana yayi sallan asbahi sai ya ainihin waye gari da gari ya waye sai ya ga mani a jikinsa kuma bai tina cewa yaushe ne wato wannan mani ya fita jikinsa ba sai ce to lallai dai wannan alama ya nuna abincin da aka ci an ji an ci wato an ji dabje sosai ya an ci abinci har an ji daɗi wato jijiyoyi sun kwanta an yi bacci shi ya jawo har aka irin wannan mafarki malamai suka ce sai na umaru da ya tashi sai ya je ya rama sallolin da ya yi ma'ana da wannan maniyin a jikinsa kuma a matsayinsa na liman bai zai gaya sauran mutane ba ma'ana in mutum an samu irin wannan damuwa liman ya rasa ya aka yi ya zo ya ja sallah kuma sai ya ga jikinsa akwai ma'ana najasa kuma ya riga har ya ja sallah ya tafi to abinda aka malamai suka hukunta shine idan ya je zai cire najasa shi sai ya sake sallarsa ba zai dawo ya ce jama'a to jama'a sallar da nayi kaza kaza nan kowa ya sake ba to daga nan ai zai sa mutane shakku haka malamai suka tafi cewa kawai shiru zai yi sannan akan wannan gaba yan uwa a lallai muna ƙara tunatar ma iyaye cikin babban tanadin da za su yi ma 'ya'yansu maza da 'ya'yansu mata a lokacin da za su yi aure wato koya musu irin waɗannan hukunce-hukuncen a nan za a gane mace ta samu sadakinta ta ci sadakinta ko bata ci sadakinta ba a nan namiji zai gane cewa lallai sadakinsa ya riga da ya tafi ko sadakinsa bai tafi ba wanda kamar da mai risala ya faɗa da zarar an samu wannan ɓoyuwan hashifa ɗin a cikin farji to shi kenan fa sadaki ko miliyan nawa ne ya bayar matan ta ta riga da ta ci wannan sadaki din ko maniyin ya digo ko bai digo ba to lalle ta riga da ta ci wannan sadaki din sannan kuma yana daga cikin abin da ya dace don wani lokaci zaka ga ana zuwa ana ta rikici ta ce a'a ai ya santa a matsayin ya mace a ai ce shi bai santa ba ko ne a mai kama da haka to duka in sun san irin wannan hukuncin to ba za a zo a yi ta jayayya ba sannan kuma ina kira ga iyaye su koya ma 'ya'yansu wato addu'an biyan bukata in namiji ne a koya masa addu'an da zai idan zai sadu da mace haka man ina ma ita mace a koya mata addu'an da za ta yi idan za ta ainihin sadu da namiji kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Bukhari yace duk namijin da zai tara da matarsa yace bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannibish shaytana ma razaqtana ya ce to Allah ya azurta samun ciki a wannan saduwa ɗin to wannan ɗan shi ɗan bai zai cutar da shi ba to kaga za a samu generation masu kyau za a samu al'umma ya za ta taso mai kyau saboda an tsaftace ta tun lokacin da ake wato dasa kwan haihuwarta amma ma dama aka rasa irin wannan sai ya zama wato za a samu damoyi sosai yana ɗaya daga cikin abin da ainihin ya kamata iyaye su kula da shi lokacin da za su ainihin aurar da 'ya'yansu maza da lokacin da ainihin za su aurar da 'ya'yansu mata. To, anan dai malam ya taɗaita da yin magana akan abin da ya shafi wato ita janaba cikin abubuwa guda uku da suke wajabta wanka. To, amma da ke ita janaba ta zama 'yar kowa da kowa ne, ta shafi namiji ta shafi mace, to malam sai ya juyar da akalan karatunmu wurin bayanin yadda ake wannan wankan janaba din ma'ana yadda za a yi a warware idan wannan janaba ta faru to wannan yasa a diga baya kuma idan malami ya magana wankan janaba da abubuwa da bai halatta wato wanda yake da janaba ya yi su ba to shikenan sai ya ainihin da yadda in janaba ta faru yadda za a warware ta to daga nan sai malam zai sake dawa kuma ya mana babi kan jinin haila da jinin haihuwa don wani zai mamaki ce to yanzu dai ya ji ana ta maganar janaba amma kuma da aka gama maganar janaba ba a yi maganar haila ba ba a jinin haila ba ba a yi maganar jinin haihuwa ba amma an faɗa maganar ainihin wanka to don haka wannan ya sa sai zan cikin hikima ta malamai da ya ɗauko ɓangaren janaba to sai da iya ƙoƙari ya ga ya ƙarƙare abin da ya shafi wankan janaba ɗin da kuma abubuwa da basu halatta ga mai wankan janaba ba da kuma wato wani exit ma'ana wata mafita ga wanda janaba ta same shi kuma ba yi da abin da zai yi wanka da shi ko kuma idan ya yi wankan zai cutu shi ne babin taimama kenan da malam ya sashi a tsakani to wannan sai ya zama in an gama wannan magana din to za a dawo kuma a yi maganan wankan jinin haila da wankan jinin haihuwa to wannan dai shi ne Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ɗan uwa masu sauraro sai a ainihin kula sosai wato za mu dakatar da wannan karatu namu a nan sai Allah subhanahu wata'ala ya kai mu wani satin za mu ɗora bayani akan sifar wanka ana dai kan farillan wanka da sunnonin wanka da musabban wanka da bayanin sifar ma yadda ake wankan janaba din Allah subhanahu wataala ya dace da mu Allah ya mana albarka Allah ya karbi ibadunmu wannan gidan rediyo mai tarin alkhairi da albarka Allah ya saka musu da alkhairi da yada wannan alkhairi da suke yi Allah subhanahu wataala ya ƙara wa ƙasar mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali shugabanninmu Allah ya taimake su ya musu jagoranci ya haɗa su da wazirai na kwarai waɗanda za su tunatar da su in sun manta waɗanda za su ba su shawara wato in sun manta kuma su wato idan ba su hankalinsu da kai ba sannan kuma su tunatar da su idan ainihin hankalinsu ya kai sun manta Allah subhanahu wataala ya mana albarka Allah ya sada mu da alkhairin duniya da lafiya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وبارك على الفاتحه الكاتمه وعلى اله حق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدير الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ جبريل ما بهذا المحضر وتعطفي بنظرة تهدي ما الزهر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله muna ƙara gode wa Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai mai ikon yi da hanawa wanda ya sake dawo da mu wannan lokaci mai albarka kuma muna godiya ga bayan Allah masu son gane ibadunsu da hukunce-hukuncensu wato na addinin musulunci wanda suke sauraron wannan fili mai tarin alkhairi da albarka Allah saka muku da alkhairi da jimirin sauraro Allah ya fahimtar da mu da ku ya yi mana jin kai da gafara mu da ku ya datar da mu cikin abin da yake so yarda da shi ya ba mu ikon aikata daidai ya ba mu ikon faɗan daidai ya kuma ɗora mu akan hanya madaidaiciya har zuwa ranar tashin alƙiyama albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna cikin wannan littafi mai albarka da ake kira fawaidul minani li muhammad qari ana su'alun wa jawabun ala kitabil akhdari ma'ana littafi ne da aka tsara shi akan tambaya da amsa akan littafin nan mai albarka na ainihin akhbari haka mun ɗebo kuma muna cikin babi na tsarki kamar yadda muka faɗa sati da ya gabata mun yi ainihin karatu akan abubuwa da suke wadatta wanka guda uku ne akwai janaba wanda ita ta shafi maza da mata akwai haila da haihuwa malam ya yi shiru akan ainihin wankan gawa da wankan shiga musulunci saboda su wato ba ba ba karfin su ba su bai kai wa'annan karfi guda guda uku ba kuma ba abubuwa ne da ake yin su kullum da kullum ba su abubuwa ne da ake yin su daya amma wa'annan wasu abubuwa ne da ake yin su kullum da kullum da haka an yi mana magana kan janaba a sati da ya gabata abin da yake jawo ta wato da kuma abin da ya ta ainihin matakai-matakai da take da su guda biyu da haka mu kula sosai musamman wayannan matakan nata na fitan mani da kuma ainihin wato boyuwan hashafa nana ummu salmata Allah kara mata yadda ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa yanzu akwai wanka akan mace wanka yana wajaba akan mace ita ma idan ta yi mafarkin ɗa namiji har ma wasu daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar na Aisha da ɗaya daga cikin matan tana tambayan su tana tambaya cewa yanzu hakan na faruwa da mace daman ita ma mace tana yin mafarkin namiji annabi ya tabbatar cewa lalle mace ma tana yin mafarkin namiji na saduwa da ita amma ita ma ba za ta yi wanka ba dan ta ga namiji na saduwa da ita sai dai idan ta tashi ta ga bani ya ainihin fito mata wannan ta fitar da bani to nan ma za ta ainihin yi wanka to haka shi ma namiji in yi mafarki yana saduwa da mace kuma mani ya fito masa to wanka ya wajaba kansa amma idan ya mafarki ya sadu da mace mani bai fito masa ba to babu ainihin wanka a kansa to ga yadda wankan take nan za mu karanta farillanta da sunoninta da mustahabbanta da wasu hukunce hukunce da suka shafe ta kuma sai mu yi bayanin sifanta a takaice mala yace faslun fi bayanil ghusl fasali a cikin bayanin wanka su'al tambaya kan fara'idul ghusl farillan wanka guda nawa ne jawab amsa yace fara'idul ghusli arba'atun farillan wanka guda hudu ne ta farko dai an-niyyatu inda shuru'i niyya yayin fara wanka din saboda innamal a'malu binniyati sannan na biyu wal fawru da gaggautawa shine yin wankan a karo daya ba ka fara ka yanke ba ba na fara wankan ba a so a yanke sannan waddalku da cuccudawa in an ce cuccudawa shine ka zuba ruwa kuma ka bi da hannunka kana wankewa ba kawai ka zo ka tsaya sai ta fara ruwan yana ainihin wucewa a jikinka ba saboda ita janaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna tahta kulli sha'ratin janaba fagsil sha'ra wa anqul bashara lallai wa anqul bashara wa anqul bashara annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin nan na Abu Dawud da Tirmidhi kuma mai masalikud dilala ma ya kawo shi cewa lallai janaba tana zama a ƙarƙashin kowane matsirar gashi da haka abin da ake da bukata fagsilu sha'ara wanke gashin jikin ku sosai wa an ƙulbi bashara kuma ku ainihin tsaftace ma'ana ku zuba ruwa ku diddirje ku wanke sosai yadda ya kamata wal umumu da gane jiki da ruwa wanda kuma shine sirrin wanka tunda an ce wanka ne to he an gane jiki da ruwa ko ina ya samu ruwa kenan wannan farillai guda hudu kenan na wanka niyya yin wankan a karo daya cicciɗawa shi ne wanke wato wanke zuba ruwa da wanke jiki sannan kuma da gani jiki da ruwa malai ce to kam sunanuhu nawa ne sunnonin wanka jawab amsa sunanuhu kamsatun sunnonin wanka guda biyar ne gasul ladaini lil kuwaini wanke hannaye zuwa wuyan hannu kaludui kaman da yadda ake alwala wal madmadatu da kuskuren baki wal istinshaqu da shaƙa ruwa wal istinsaru da facewa wa ghasl simahil uzni da shafar wato ranin kunne eh da shafar ranin kunne shi ma shine dan kararramin wato naman nan da yake mashigar kunne ba katan faifayin ba da haka shi sa ma malam ya sake tambaya don a warware a nan an zo ba ba shafar kunnen za a yi ba wanke shi za a yi ba masu bane a nan gasulu ne sai ce to ma hiya simakul uzni menene asalin ramin kunne sai ce wa hiya subbatu dakhilat fi ras ita ce ainihin kofa ta take shiga cikin kai haka in an zo wanka wanke ta za a yi ta ma sai ce to amma har yaji amma sunna ne haka hal yajibu ala sahhati al-udhni shay'un to shin wani abu kuma yana wajaba akan sauran fatan kunne bayan ramin kunne ce jawab amsa wa amma sahhati al-udhni amma wato sauran fatan kunnen fa yajibu ghaslu zahiriha wa batiniha ya wajaba a wanke mabayyaninta da kuma boyinta ana dai ana so a wanke kunne gaba ɗayansa cikin sa da wajen sa ma'ana mashigar da kuma ainihin fatan bayan gaba ɗaya su'al tambaya kan fada'ilul ghusli nawa ne mustahabban wanka jawab amsa wa fada'iluhu mustahabbanta sab'atun guda bakwai ne nan kuma kaga adadin na karuwa fadilai hudu sunnoni biyar mustahabbai kuma guda bakwai mustahabi na farko abinda ake so aikata shi a wanka shine albidayatu bi ghasl najasati farawa da wanke najasa summa zakari sannan al'aura wato azzakari kenan fa yanwi indahu kuma daidai lokacin da za a wanke al'aura din nan a wanke azzakari to a lokacin da kuma za a yi niyya na uku yace summa adail wudu'i daga nan sai gaban alwala marratan marratan sau daya summa ala jasadihi sannan kuma sai mutum ya wanke madaukakin jikinsa sannan mustahabi na biyar wa taslisu ghasl ra'si da wanke kai sau uku annan na shida wa taqdimu shiqqi jasadihi al-aymani in zai zo ya wanke jikin nasa zai ainihin wa taqdim da gabatar da shiqqi jasadihi al-aymani tsagin jikinsa na dama kafin ainihin tsagin jikinsa na hagu sannan na bakwai wa taqlilul ma'i ala al-a'dha'i da karanta ruwa akan gabbai ana ruwan ya zama dan daidai ba kawai zai zai tafasa al-fata al-fata al-fata al-fata al-fata ya zama abun kaman ibada ibada kaman wasa wasa ba ba wasa bane ibada ce sannan wannan su ne ainihin mustahabbai guda bakwai abubuwa da ake so aikata su wato a yayin da mutum zai yi wanka sannan sai wala ya sake tambaya ce to ma hukumar nasiya lum'atan aw udwan min uslihi me hukuncin wanda ya manta wata lam'a ma'ana wani wurin da ya manta ruwa da ya taba wannan wurin ba aw udwan min uslihi ko wata gaba sukutum daga ainihin wannan shi rama shi ne ɗan wani wuri ɗan kaɗan haka to a udwan ko kuma wata gaba gaba ɗaya ma min gusulhi daga wankansa wale ya ce wa manna sai lum'a tun wanda ya manta wata lam'a a udwan ko wata gaba min gusulhi daga wankansa badar ila ghaslihi gaggawa ya dawo ya wanke shi ina tazakkuri yayin da ya tuna shi walau ba da shari ko da bayan wata ɗaya ne idan ya tuna to ya zo ya wanke to sai malai ya ce to ai maganar bata kare ba su'al tambaya hal yu'idu ma salla qabla zalika shin zai dawo da abin da ya sallata kafin haka za a amsa cewa adama salla qablahu zai mai da abin da ya sallata kafin nan saboda rashin wanke wannan gaba din ya nuna wankan sa bai cika ba tunda wankan sa bai cika ba duk sallolin da yayi daga wannan wankan zuwa ranan da ya tina haka to lalle wannan sallolin su rushe sai ya sake wasu sannan malai ya ce kaifa ila kharahu ba'da zikrihi kaifa ya hukuncin yake in akharahu idan ya jinkirta shi ba'da zikiri bayan ya tuna malai yace jawab amsa wa in akharahu ba'da zikiri idan ya jinkirta shi bayan ya tuna batsala wusluhu wankan sa ya baci wankan ya baci sannan ya sake cewa kaifa in kana al-udu min a'dha'il wudu'i kaifa in kana al-udu aw al-lum'atu fi a'dha'il wudu'i kaifa ya magana take ne in kana al'udu idan wannan gabar ta kasance awil lum'atu ko wannan lum'a din fi a'dha'i wudu'i a cikin gaban alwala ne qala istijab amsa wa in kana fi a'dha'i wudu'i idan yana cikin gaban alwala lam adda ya bari din ila kafa ne ko a hadu ne ko a fiska ne ba da cikin gaban da ana wanke su alwala qala istijab fa in kana fi a'dha'i wudu'i idan ya zama cikin gaban alwala ne wa sadafahu ghaslul wudu'i kuma sai ya hada shi da wankewan alwala ajza'ahu ya isan masa ana kenan kaga ba sai ya sake wankan ba kenan in dai bai jinkirta ba kuma akai dace wato yana daga cikin gaban alwala amma idan ya jinkirta ko kuma wurin ya zama ba gaba ce daga cikin gaban alwala ba to nan fa dole zai sake ainihin wannan wanka nasa ya zama ya wanke wannan lam'a ya kuma ainihin wanke wannan gaba din da ya riga da ya bari gaba daya malai yake cewa fa'idatun ƙaruwa addalku an ce addalku cuccudawa ko masul ada'i shine taba gabbai ba da sabbil mai alaiha bayan ka zuba musu ruwa hatta ya tahaqqaqa usul al ma'i lil bashara har sai an tabbatar da wato ruwan ya iso jiki gabaki da wannan kenan sannan ma yake har yanzu ta'mimul jasadi lil ma'i game jiki da ruwa in an ce game jiki da ruwa me ake nufi da game jiki da ruwa yake hu an ya ta'ahada kulla jasadi shine kula da dukkan jikinsa hatta ma gara minhu har inda ya zama ya dan buya wato a cikin jikinsa misal ibdi kaman hamata wal jafni da ainihin ido ta tarin ido wal uznayn da kunnuwa wa ma asbaha zalika da abin da ya kama da haka haka malam ya yi mana bayanin farillai da sunnoni da mustahabbai na wanka abin da ya rage mana shine in za mu dunkule wayannan fadillan da sunnonin da mustahabban sai mu faɗi sifan wanka din a takaice kamar yadda ya zo cikin hadisin ɗaya daga cikin iyayenmu mata ma'ana nana maimunatu bint wato bintul haris ma'ana matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minina maimuna nana ummul mu'minina ta ba da labarin sifan wankan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda wannan wankan yana dauke da farillan da sunnonin da mustahabban gabaki daya tace da farko dai annabi sallallahu alaihi wasallama yadda yake yin wankan janaba shine yakan yakan ainihin ambaci Allah da kenan na biyu kuma yakan wanke hannunsa wato zuwa ko zuwa wuyan hannu to daga nan sai ya kulla niyya sai ya wanke al'aurarsa ma'ana daga kasan cibiya zuwa gwiwa ana zuba da dama ana wankewa da hagu daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya wanke hannun nasa na hagu to shi a ƙasa yake sawa ya wanke ya dirji ya wanke shi sosai amma malamai suke cewa to irin bandakanmu na zamani to nan kuma sai mutum ya zama akwai dan sabulu a hannunsa zai ainihin sa ya wanke wannan hannun nasa saboda ya riga da ya taɓa wurare na najasa to daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya alwala ana ainiya ta alwala sai ayi alwala irin ta sallah amma ba za a wanke kafa ba to bayan an yi alwala irin ta sallah ba ba tare da wanke kafa ba to sai a wanke kayi sau uku bayan wanke kayi sau uku kuma wannan wurin wanke kayi na musamman mata muna tinatar da su ba ɗebowa za ki rika kwarawa ba yanzu nan kayi ki sai ki ga yayi ciwo an fi so ki rika ɗiba kina zubawa a hankali a hankali har sai kin tabbatar wannan ruwan ya iso matsirar gashin ki daga nan kuma sai a wanke tsagin jiki na dama daga sama har ƙasa sai a sake wanke ɓarin jiki na hagu daga sama har ƙasa ko kuma maimakon a raba jikin daga dama da hagu mustahabbi ne rabawan haka ana da dama da a wanke kayi sa uku sai a kwaranyo ruwa kawai a wanke jiki gabaki daya daga sama har ƙasa amma ga namiji idan ya zo wanko jikinsa daga sama har ƙasa to zai kula da azzakarin sa kada ya taba shi da ya taba azzakarin sa a daidai lokacin da yake wannan wankowa daga sama har zuwa ƙasa to nan wato alwalar da ya ɗauko ɗin nan ta kare amma wankansa yana da haka dole in ya gama wankan sai ya sake ainihin wata alwala saboda ya riga da ya ainihin ɓata alwalarsa to daga dai an wanke sai a matsa gefe kuma sai a wanke ƙafa wannan shi ne sifa ta ainihin wanka ɗin ka haɗa farillan da sunnonin da mustahabban gabaki da farillan a ta faru in ta zama daga cikin gaban alwala ne za a haɗa ta da wancewar alwala in kuma an yi amma idan kuma ba da gaban alwala ba ne ita ma dai za a yi zo a wanke ta amma a yi abun da wuri in ba a yi abun da wuri ba daga cinawa to fa a sani wanka ya ɓacin an zo ba iya wannan gabar za a wanke ba wankan za a sake gaba ɗaya sannan kuma a ne da abun da aka sallata to lalle wannan sifa ta wanka mu kula da ita za mu sake maimaita ta a gurguje na farko dai ambaton Allah cewa bismillah sannan na biyu wanke hannaye zuwa ku'u wato wuyan hannu daga nan sai a ɗaura niyya na wankan da za a yi sai a wanke daga cibiya zuwa gwiwa ana zuba da dama ana wankewa da hannu gaba da baya sannan sai a ɗaure hannun da ƙasa ko da sabulu sai a yi cikakkiyar alwala irin ta sallah amma ba tare da an wanke ƙafa ba sai a wanke kayi sau uku sai a gane jiki da ruwa ko kuma a wanke ɓarin jiki na dama daga sama har ƙasa a wanke ɓarin jiki na hagu daga sama har ƙasa sai a matsa gefe a wanke kafa ga namiji in dai in dai bai shafi azzakarinsa ba to da kuma bai ainihin yi duk abun nan abubuwan nan da muka irga a baya a babin abubuwan da suke wurare alwala ba to wannan alwala da ita cikin wanka zai zo ya sallah da ita wannan kenan amma mace daman ita mun san hukuncin wato taba gabanta na cewa in dai ba danna ya tsunta sosai a ciki ba to da haka ita kam ita wato idan ta riga da ta shafi gabanta tana wannan wanka da zai ainihin wato cutar da ita ba to wannan kenan insha Allah ta'ala za mu shiga kuma babi na gaba duka dai yake da alaka da janaba din malam yayi bayanin wankan janaba farillanta da sunnoninta da kuma ainihin wato mustahabbanta to shine sake dawo da magana na har yanzu dai na mai wanda ya shafi hukunce hukuncin mai janaba na cewa to fa mai janaba in bai irin wannan wankan da aka ambata ba to akwai fa abubuwa da yawa da baya halatta a gare shi shine wannan fasali da zamu shiga fasalin fi bayani ma la yahillu lil junub fasali a cikin bayani abinda baya halatta ga mai janaba akwai abubuwa da dama da ba su halatta ga mai janaba yi su su'al tambaya malashiya allati la tahillu lil junubi wadanne abubuwa ne ba sa halatta ga mai janaba jawab amsa yace la yahillu lil junubi dukhulul masjid baya halatta ga mai janaba ya shiga masallaci da masallaci wurin ganawa ne da Allah ba zai shigo cikin masallaci ya zauna ba a ɗaya kenan wala qira'atul qur'an ba zai karatu alqur'ani ba wanda karatu alqur'ani ibada ce shi kuma ya riga da ya shiga wani yanayin da wato sai ya yi tsarki sannan ya yi ibada mala ya ce wurin karatun qur'ani nan illal ayata sai dai aya daya wa nahwa hada makamancin ta litta'awuzi dun neman tsari wa nahwihi da makamantansa malamai suka ce kaman kafa hujja neman tsari kuma shine kaman ayatul kursi zai iya karantawa kaman qul huwa da falaki da nasi zai iya karantawa surori na neman tsari koda da janaba a jikinsa zai kwanta bacci to ana so ya zai iya zai iya ainihin karanta wa'annan surori din abin da aka mafi so a jikin tsagunsa wato in janaba ta same shi ba a lokacin zai wanka ba an fi so ya je alwala to haka nan kuma idan wato ya sadu da mace kuma yana so ya sake koma ya sake saduwa da ita nan ma an fi so ya je ya sake alwala ko da bai ainihin sake wato wanka ba malai ke cewa anan malamai kai suke cewa malam ya takaici abubuwan da ba sa halatta da mai janaba amma ba ba iya wannan biyun ne kare ba su halatta ba ba iya karatun Qur'ani da shiga masallacin kare ba ne a baya halatta da mai janaba ya sallah mai janaba da zai sallah ba har sai yayi wanka mai janaba da zai dawa shi ba har sai yayi wanka mai janaba da zai shafi alqur'ani ba sai yayi har sai yayi wanka kaga kusan abu uku duka malam bai kawo su ba a kawai na abu biyar din suna daga cikin abin da baya halatta da mai janaba yi su har sai lokacin da wato yi wanka سؤال تنبيه هل يجوز لمن لا يجدر على الماء البارد أن يأتي زوجته شن ينا هلتا ga wanda baya da iko akan ruwa mai sanyi ya ainihin sadu da matarsa mutum ne yana da sha'awa a halin zaman gida ko a hali na tafiya amma kuma bayi da haƙuri da zai iya ainihin jure yin wanka da ruwa mai sanyi ba idan ya yi wankan zai iya cutuwa da haka wannan ya halatta a gare shi sadu da matarsa ma'ana janaba ta kama shi har abin da zai kaga abin da zai jawo shi wanka kenan jawab malam eh shi amsa wala yajuzu liman la yaqdiru ala al-ma'i al-barid baya halatta ga wanda bai da iko da ruwa mai sanyi an ya ce zawjatuhu wato ya sadu da matarsa ya hatta idan alata har sai ya tanadi wato abun tafasa ruwa abun da zai tafasa ruwa da shi malamai suka ce alatar nan shine wato al'awani ma'ana wasu irin yan kore ne wanda na mutanen da suke aiki da shi wanda wannan yana ainihin kaman flask ne yana ainihin tana da ruwa ne zafi a cikin shi malai ce illa an yahtalima sai dai idan mafarki yayi to nan kam falashiya alaihi babu komai a kansa dan yayi mafarki ya sadu da mace kuma shi ya sani ba mutum ne mai iya jurewa na yin wanka da ruwa ne mai sanyi ba to wannan babu laifi hukuncinsa zai kaura daga wanka zuwa taimama har zuwa lokacin da zai ainihin tanadi wannan ruwa ne ainihin zafi din da da zai wanka da shi anan malamai sun yi ta ƙara wa junansu sani aka yi ta wato kai komo cewa to shi wannan mai irin wannan yanayi ya halatta a gare shi kenan ya sadu da mace ba tare da ya tana da wannan ruwan ba ko kuma bai halatta a gare shi ya sadu da mace ba har sai ya tana da wannan ruwa din haka malami yake cewa an yi malami suke cewa an yi sabani cewa wasu bangaren malamai sun ce gaskiya makaruhi ne haka sadu da matarsa wato ba tare da ya tanadi wannan ruwa mai zafin ba wanda suka tafi akan makruhi ne lalle akwai imamu malik rahimahullah amma sauran ainihin malamai irin ainihin ibnu mas'udin da ibnu umar da zuhuri sun tafi cewa lallai ya halatta da irin su shafi da auza'i da qatada suke cewa lallai wato zai iya saduwa da matarsa saboda addinin musulunci bai zo da ainihin matsi ba da haka zai iya saduwa da ita a koda bai tanadi wannan abun tafasa ruwan ba in dai zai iya cutuwa wato da rashin saduwa da mace din kar a je garin tare wani ciwon kuma ya zama ya sake ainihin bullo masa da wani ciwo da haka idan ya zama mai tsananin sha'awa ne kawai bai zai iya yin wanka da ruwa mai sanyi ba ana bai zai iya haƙura kuma da saduwa da matar ba to shi kenan an ba shi dama sadu da matar in ya so sai ya taimama har kuma lokacin da ya sake tare da ruwa mai zafi sai ya zama ainihin ya yi wanka kuma malamai suke cewa idan zai tanadi ruwa mai zafi to zai tanada ne nasa da na matarsa gaba ki ɗaya to ita taimama wacce ake yi domin kawar da janaba ana yi mata niyya ne zai yi niyya ne wato na tabbatar da cewa wannan ba irin sauran taimamomi ba ne taimama ce da zai yi wacce za ta halatta masa sallah kuma ta ainihin tafiyar masa da wannan janaba din har ya samu yi da sallah in yi sallah kuma sai yi wanka in daga bayan ya samu ruwa sai ya ainihin yi wanka domin wata sallah da zai ainihin tinkara a nan gaba. To lallai wayannan abubuwa suna daga cikin abubuwa da ainihin wanda yake da janaba wato suke shafarsa. Malam ya kawo fa'idatun ƙaruwa ya ce ina mamuni aljunubu min jami'i ma zikira ya ce iyaka fa duk an hana wato mai zanaba dukkan wayannan abubuwa da aka ambata ne fi hadal babi a wannan babi yace li annal janabata saboda ita janaba wasu mani'un lil ibadati ma qamat bi wata sifa ce wacce take zuwa ta hana ibada ga duk wanda ta ainihin ta tsaya a kan na duk wanda ya zama mai janaba to babu wata ibada da zai yi har sai ya riga da ya kawar da wannan janaba ne li anna dakil al masjid dakil fi hadratir rabbi li munajati yasa aka hana shi shiga masallaci saboda shiga masallaci kamar shiga hadarar Allah ne domin ganawa da Allah shi kuma bai da tsarkin da zai iya ganawa da Allah wali anna qira'atu alqur'ani alkarim munajatun bihi ta'ala haka nan karatun alqur'ani ma ganawa ne da Allah subhanahu wata'ala kamar yadda wani daga cikin magabata ya faɗa an saba ganin sa yana yana zuwa yana hira da mutane sai aka daina ganin sai aka yi cikab ai na samu ne abokin hira da yafi wato abokin hirar nan wani lokaci sai ya yi ta magana ya yi ta magana ya yi ta magana ina jin sa ce daga nan kuma idan ya yi ta magana ya ta magana sai ya shiru ni ma sai in ta magana in ta magana in ta magana yana jina ce wani lokaci kuma faɗa in faɗa miki ya faɗi na in faɗi na kai wannan wani ne haka sai ce ai Allah ne subhanahu wata'ala yace idan ina karanta alqur'ani mai girma wato as-sawt sawtul qari wal lafz lafzul bari ba magana ta bace maganar Allah ce kaga ni ni sauraro kawai nake ko da ni nake karantawa sannan idan idan ina addu'a to nan kuma Allah yana sauraro na saboda Allah subhanahu wataala ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a sannan wani lokaci kuma kamar a cikin sallah kenan a idan ina fada yana fada mana kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin allazi hamadani abdi har zuwa dai karshen wannan hadisi da haka malai yake cewa da haka fala yan bagi illa illa al-kamil at-tahara wannan zuwa gana da Allah baya halatta sai da wanda yake da cikin tsarki to lalle mu kula da abin da ya shafi wannan hukunce hukunce duk lokacin da kuma janaba ta samu mutum ana so yi kokari ya ga ya ainihin cire ta ko ya rage karfin ta ma'ana ta cire ta ta hanyar wanka ko ta hanyar taimama ko kuma ya rage ƙarfinta in ba a lokacin zai yi wanka ba ko yana da wata buƙatar da zai saki nan gaba kafin yi wannan wankan janaba ɗin to nan aka ce alwala sai ainihin kwanta saboda mala'iku Allah kan turo mala'ika wanda yake yi wa mutum addu'a idan ya kwanta yana da ainihin tsarki to kaga wanda bai da tsarki idan ya kwanta to zai rasa wannan addu'a din kenan da aka yan uwa mu dage Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ya mana albarka Allah ya karba mana ibadun mu ya yafe mana kurakuran mu ya ƙara wa ƙasar mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali abubuwa da muka faɗa daidai Allah ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم